وهذا ما يعكس ما يعكس ازدواجية المعايير عباد الله إن ثمة فرقا جوهريا في تعريف الإنسان بين الإسلام والغرب الإسلام في الإسلام عباد الله كائن حي مكرم معظم يقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الإنسان في الإسلام تحفظ كرامته حيا وميتا التصدق له طريق إلى الجنة ولو كان كافرا يقول عليه الصلاة والسلام في كل ذي كبد رطبة صدقة أما الإسلام في المنظور الغربي النصراني الملحد فهو الأوروبي فقط المسيحي مسحوق الكرامة يباد إذا كان ثمة مصلحة والرحمة به ضعف اقتصاديا كما يملأ ذلك كتابهم في دفاترهم إن ثمة مجازر ومجاعات ارتكبت ضد المسلمين عبر التاريخ الحديث منها مجازر المستعمرين في البلاد المحتلة وهذا يطول بها الحديث ومنها المجاعة التي تسببتها إحدى دولهم في الجزائر عام 1866 بعد حرق المحاصيل وقطع الأشجار وتسميم الآبار حيث راح ضحيتها أكثر من خمسمائة ألف مسلم عباد الله إن ثمة إحصاءات مفزعة عن إخوتنا في غزة مات منهم لحد الآن أو مات في المجاعة أكثر من مئة وخمسة عشر شخصا وهناك انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء وهناك نحو أكثر من مليونين وأربعمائة ألف مليون محاصر شخص محاصر وبات نحو أكثر من مليون ونصف فلسطيني بلا مأوى بعد تدمير مساكنهم وخلفت الحرب المجنونة أكثر من مئتين واثنين ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم نساء وأطفال وما يزيد على تسعة آلاف مفقود يعاني السكان أجمعهم وهم إخوتنا في الدين من مستويات عالية من الجوع يتوقع أن واحدا وسبعين, وسبعين ألف طفل وأكثر من سبعة عشر ألف أم سيحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد وقدرت وكالة للأمم المتحدة في بداية عام 2025 أن خمسة وستين ألفا سيحتاجون إلى علاج تتضور العائلات جوعا عباد الله أمام مرأى ومشهد من العالم والمسلمين ولدى الأمم المتحدة ما يكفي لإطعام أكثر من مليون من مليون شخص لمدة أربعة أشهر حضرت إسرائيل الملعونة أعمال الأونروا في أوائل مارس بذرائع كاذبة تم إغلاق المعابر الحدودية إلى غزة لأكثر من شهرين وهي أطول فترة إغلاق أغلقت جميع المخابز وهي 25 مخبزا بعد نفاذ دقيق القمح ووقود الطهي ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه يحرم ثلث المواطنين في القطاع من الطعام لأيام متتالية عباد الله نأكل ونشرب ونمرح وإخوتنا يموتون جوعا تالله إن الذين مزقوا صحيفة الحصار الظالم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كثير منا ارتفع عدد ضحايا مصائد الموت بحسب الحكومة الفلسطينية إلى أكثر من 995 قتيلا وستة آلاف وأحد عشر جريحا وأكثر من خمسة وأربعين مفقودا المحزن في القضية عباد الله أي أعني المجاعة أن المجاعة مفتعلة من صنع البشر وأنها تتم على مرأى ومسمع من العالم وأنها تتم في القرن الواحد والعشرين للأسف حيث يتفاخر الإنسان بالتمدن ورعاية حقوق الإنسان والحيوان أن أن دولا عظمى التي من المفترض أن تمنعه هي الظهير والسند والممول للقاتل الإسرائيلي والأدهى والأمر من ذلك وأكثر إيلاما أن ثمة دولا إسلامية شريكة في العدوان عبر إغلاق المعابر كمصر أو إغلاق الحدود كالأردن أو بالتطبيع الكامل كالإمارات والمغرب والبحرين وجميع الدول الإسلامية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الغاصب سرا وجهرا ومنها للأسف بلادنا النيجيرية أيها المؤمنون يجدر بنا استخلاص الدروس والعبر من الواقعة منها ما يلي أن قانون الغاب هو السائد, هو السائد اليوم في العالم حيث يأكل القوي الضعيف ولا يزال الاحتلال قائما بصور وأساليب شتى منها الاحتلال المباشر كما يحدث في فلسطين أو الانقلابات العسكرية أو صناعة الزعماء وفرضهم على الشعوب وفي هذا ضرب لسيادة الدول عرض الحائط ولا يمنع هذا الظلم والطغيان إلا المسلمون ولا يمنع هذا الظلم والطغيان إلا المسلمون إذ لم يسجل عليهم إذ لم يسجل التاريخ عليهم إلا نصرة المظلوم أيا كان مسلما كان أو كافرا وقد شهد التاريخ أنه لما مات عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل رحمه الله بكاه بعض قساوسة الغرب وملوكهم وقالوا مات اليوم رجل صالح من الدروس عباد الله يفهم مما يجري على إخوتنا الغزيين أن المعاهدات والمواثيق الدولية مجرد كذبة وخديعة ولم توضع إلا لشرعنة ظلم وابتزاز الدول الضعيفة والمسلمة ومن أوضح الأدلة على ذا القول حظر انتشار أسلحة الأسلحة النووية والكيماوية وغيرها من الأسلحة الفتاكة رغم, رغم امتلاكهم لها ثم السماح للكيان الغاصب بامتلاكها ومنع الدول الإسلامية والعربية من ذلك وبالكاد حصلت عليه باكستان استخدام هيئات ومحاكم الأمم في تصفية الحسابات مع خصوم الغرب السياسيين مع أن زعماءهم, زعماءهم أولى بتلك المحاكمات الهزلية من غيرهم لجرائمهم الموثقة في أنحاء متفرقة من العالم فقد قتلت أمريكا ودول الناتو في العراق وأفغانستان أكثر من ثلاثة ملايين نسما وقبلهما ملايين كثيرة في فيتنام واليابان والصومال بل لم تقم أساسا إلا على أنقاض مئة مليون من الهنود الحمر التي تشير بعض الأدلة إلى كونهم مسلمين انحدروا من الأندلس من الدروس الأليمة استخدام الفيتو للدفاع عن المجرمين فمنذ تأسيس الأمم المتحدة استخدمت أمريكا الفيتو أكثر من 114 مرة و14 مرة من بينها 80 مرة لمنع إدانة حليفتها وابنتها إسرائيل وأربعة وثلاثين مرة ضد المصالح الفلسطينية عباد الله ما واجبنا تجاه القضية أن نبقى متفرجين حتى يفنوا من الجوع والحصار يتحتم علينا فعل المستطاع لنجدة إخوتنا بالقلم والمال والجاه والسلطان وأن نعلم أن دم إخوتنا على رقبة كل متقاعس منا حكاما ومحكومون بالأخص دول الطوق الإسرائيلي مصر والأردن ثم الثالث والأخير إعداد القوة كما أمرنا الله تعالى لرجع المعتدين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قلت ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيم لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Allah yana faɗa cikin littafinsa mai sarki sannu za ku tarar da waɗanda suka fi tsananin nuna adawa gaba da kiyayya ga musulmai su ne al-yahud yahudawa da waɗanda suka yi shirka da muke kira da hausa a maguzawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗa a wani waje idan har suka samu dama a kanku za su kasance masu nuna tsananin adawa subhanahu wa ta'ala ya sake faɗa a wani waje idan suka cin muku ko kuma ba sa daku cikin mumini kusanci ko wani alkawari lallai tun shekaru da yawa da suka kasance a baya tun lokacin da aka kafa abinda suke kira majalisar ɗinkin duniya kowa ya sani wasu dokoki ne da aka kafa wanda aka sanya su ababe masu tsarki kamar littafi da Allah madaukakin sarki ya saukar amma kuma ƙarya aka yi wa mutane domin an sanya su ne domin masu rauni da kuma ƙasashe na musulmai su waɗancan manyan ƙasashe da suka zauna suka rubuta duk lokacin da waɗannan dokokin suka ci karo da wata maslaha ta su ta duniya sukan jefar da su sukan tattake sannan su yi watsi da su sai ya zamanto ya yi kama da abin da kafiran ƙuraishawa suke yi a can baya mutum zai zauna ya san'anta gunki daga dabino idan ya fita tafiya sai ya tambayi gunki ya bashi abinci in ya hana shi sai ya cinye shi ya balli hannu ya balli kafa da sauransu har sai ya gama da wannan gunkin da ya na dabino to waɗannan turawan babu abin da za a kamanta su za a kamanta shi da su in banda irin waɗancan mashirkar su za su zauna su rubuta dokoki sannan su ne farkon waɗanda za su karya wannan shi yake tabbatar maka da cewar muna cikin duniyar da ba a girmama komai sai ƙarfi ba a girmama kowa sai wanda yake da ƙarfi kuma musulmai inda muna aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya umarce mu da shi da wannan kasancin bai same mu ba dama tun kafin waɗannan kasantattun su zo Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ya san kafirai shi ya halicce su yaki musallu su yace ku musu tanadin duk abin da za ku iya na karfi subhanahu ta'ala. kaga idan mutum yace duk masifin da suke samun tushen su mafarin su sababin su shine barin alqur'ani da sunna kaga yayi gaskiya Allah madaukakin sarki ya datar da mu domin wannan ayar kadai da musulmai sun dauka sun yi aiki da ita wajen alaƙa su da sauran al'ummomi da sauran ƙasashe wallahi da da yawa daga cikin masifu da bala'o'i sama da kashi 90 na masifu da suke tasowa daga wajen kafare kuma kicin su da ba za su same su ba amma mun gaskata abin da suke fada da zakin bakin su mun karyata abin da Allah madaukakin sarki ya fada na'am ko da ba mu ce karya bace amma mun ki mai aiki da shi Allah subhanahu wataala shi da mu bayan Allah lalle idan mutum ya dubi abin da yake faruwa cikin wannan duniyar zai gane cewa akwai bambanci dangane da yadda musulunci yake kallon ɗan adam da yadda waɗanda ba musulmai ba da suke cewa suna kare haƙƙin bil adama suke kallon shi ya mutum yake a mahanga irin ta musulunci ɗan adam mutum ne mai daraja Allah madaukakin sarki ya faɗa wala qad karramna bani adam har zuwa ƙarshe haƙiƙa mun daraja ɗan adam Allah madaukakin sarki ya sa shi sayyidul kawn shine shugaba a cikin halittu da ya halitta komai ma an hore mai su wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min duk abin da ka gani in dai ya halatta a cikin alqur'ani da sunna ka dauka kai amfani da shi dan yana da buƙatar ilimi yana da buƙatar dawainiya je ka nemo wannan ilimin in a sama yake ka sako da shi in a ƙasa yake ka kwakulo shi in a iska yake a san yadda za a ciro Allah madaukakin sarki ya baka sai dai abin da aka togace aka haramta kuma waɗannan ababen su ne yan kaɗan wallah madaukakin sarki ya daraja dan adam sannan wannan darajar tana kasancewa gare shi a lokacin da yake raye da kuma a lokacin da yake mace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Hurairah subhanallah innal mu'mina la yandus zaka samu wasu nassoshi na alqur'ani da sunna da suke tabbatar da daraja ga dan adam wani lokaci ba za a ce musulmi ba ko kafiri a wasu wajaje kuma a ware musulmi Allah madaukakin sarki ya mai wata daraja da tafi ta wancan sannan mutum yayi sadaka ga dan adam ya taimake shi ya bashi abin da zai ci ya kare rayuwarsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hanya ce ta shiga aljanna kuma aiki ne na kirki annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi kulli dhi kabidin ratbatin sadaqa duk abin da yake da hanta danya da take da bukatar a jika ta da abin jikawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ba idan ka taimaki wannan ma'abocin hantar kai sadaka amma ya mutum yake a mahanga irin ta waɗannan kafiran waɗannan azzaliman da Allah madaukakin sarki ya mallaka musu duniya amma suke abin da suka ga dama mutum a wajensu na farko shine bature duk wanda ba bature bane wallahi ba mutum bane a wajensu ko sun zo sun yi maka ƙarya sannan baturan ma sai ya kasance wanda yake kan addinin su kirista ko kuma mulhidi je ce hujjar da take tabbatar da wannan bosnia tana cikin kasashe na turawa can gabashin turai amma da aka samu waɗanda ba musulmi ba a wajen me suka yi musu me mutanen sabiya suka yi wa ‘yan uwanmu musulmai da suke wannan yankin karkashin suka yi an kashe mutum sama da dubu ɗari takwas an yi wa mata sama da dubu sittin yaɗe an yi abin da aka yi har yau ana samun gawawaki da ƙasusuwa a wasu yankuna to kaga wannan shi yake tabbatar maka a ba wai kawai yana kallon bature bane ma a matsayin mutum kowane iri a baturen ma sai wanda yake kan addininsa sai wanda ya dace da shi sannan ko da a turai za a iya kisan kiyashi indiya kan musulmi ne kuma ga hujja ta tabbata koma abin da ya faru 1994 Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu har zuwa nan tafai Allah madaukakin sarki ya kara mana daraja saboda haka ya kamata musulmi mu fahimci wannan musanya a cikin zakatanmu cewa in bature yazo ya ce maka mutum ko haƙin bil adama yana nufin ba wanda ba musulmi ba akan matakin farko yana nufin ma bature dan uwansa domin shine mutum na biyu kuma yana nufin wanda ba musulmi ba Allah madaukakin sarki ya kara mana daraja duk abin da yake faruwa yana tabbatar da haka yana gaskata haka sana'a wajensu musamman gefen tattalin arziki da kasuwanci tausayi siffa ta tausayi ma ka ji tausayin ɗan adam wajen kasuwa kamar rangwame wannan wato siffa ce ta rauni haka suke faɗa yasa ake rashin imani ake ababe da yawa Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu wani kamfani zai iya siyan buhunhuna na abinci a sai kamar buhu dubu ɗaya sai a jefa ɗari tara buhu ɗari tara a teku a taho da buhu ɗari kasuwa domin me farashi ya yi sama domin akwai karanci Allah madaukakin sarki da ta damu babu abinda waɗannan ba sa yi akan zinare akan azurfa akan wani abu na arziki fetur za a iya jefa yaƙi a waje a kashe mutum miliyan ɗaya miliyan biyu ba abin da ya dame shi ne zai zo yi ba ya tafi ba babu komai Allah madaukakin sarki da ta damu duk waɗannan fitintunan da ake a kewaye da mu duk fitintunu ne na ƙarya kirkira su aka yi duk akan arziki suke Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu inda koriyanta da sai an samu wani abu a wajen wani tunan zinare ko ana tunan wani abu daban ko ana kwasan wani arziki babu wanda yake wannan sai waɗancan mutane ta hanyar amfani da wasu lalatattu daga cikin majiya Allah subhanahu wataala waɗanda ba sa jin tsoronsa ba su yi imani da gidan lahira ba bayan Allah masu daraja akwai ababe da yawa da aka yi na zalunci ga musulmai a cikin wannan duniyar idan aka ɗauka a tarihi na kusa-kusa wanda ake cewa tarihul hadith kuma waɗanda suke irin waɗannan ababe da yawan mutane suna mamaki ya za a ce kamar ƙasar amurka ƙasashe na turawa da suka damu duniya da surutu haƙƙin mata haƙƙin bil'adama haƙƙin dabbobi haƙƙin kaza amma kuma su suke taimakon ƙasar isra'il tun wancan shekarun da ta kafa 1948 sama da shekaru 75 har zuwa yau su suke taimakon ta su suka kafa ta ƙasar britain ta kafa ta sannan turawa suka ci gaba da taimakon ta amurka da ta gaje su wajen karfi bayan yakin duniya na biyu ta zo ta karba ta ci gaba da taimakonta me yasa aka kafa ta yana da kyau mu je mu bincike akan wannan babu lokaci sannan aikin me suke musu me ce ce alaka da take tsakanin yahudu da waɗannan mutane alaka ce ta takamul kamar yadda larabawa suke faɗa wato kayi min yi maka ku je ku haɗa waɗancan mutanen zaman lafiya sai da aka bankara ƙasashe na musulmai da suke asia da waɗanda suke nan afirka aka cusa ƙasar isra'ila a wannan wajen shi yasa daga Oktoba na 2023 har zuwa yau ta kai hari sama da kasashe biyar na musulmai. Daga ciki akwai kasar da ko bulat ɗaya ba ta jefa mata ba kasar Siriya. Ba abin da suka mata, amma kuma suna abin da suke yi shi yasa akwai wata shubuha da take yawo a cikin kwakwalenmu cewar da Hamas ba su zo kan waɗannan mutanen ba da abin da yake samun su bai same su ba wa ya faɗa maka. Je ka duba ka karanta yakin sama da shekaru 75 kai lokacin da babu wanda ya taba su ba wanda ya kula su ba wanda ya tsokano su amma an ta da gari an yi ababe akwai garuruwa da yawa da muke karantawa a tarihi akwai Asqalan garin su Sheikhul Islam Ibn Hajar yau ya zama tarihi in kaje Filistin ba za ka same shi ba an shafe shi daga taswirar duniya kuma ‘yan adam aka kashe a wajen su aka tayar Allah madaukakin sarki da fiddan abin da ke faruwa ga yan uwa musulmi a Gaza wannan abu ne da ba sai an zo ana ta faɗa ba ta kai ga mutane suna faduwa akan hanya suna tafiya saboda yunwa babu ruwa babu abinci babu gidajen biredi babu komai mutum yana iya kwana biyar ko sama da haka bai ci abinci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu waɗannan mutanen suna kallo hukumomi na majalisar ɗinkin duniya masu ba da taimako suna cewa suna da abincin da zai iya ciyar da mutum miliyan ɗaya na tsawon wata hudu amma suna nan a gefen misra an ki a bari su shigar ƙasa ɗaya ce ta hana wannan abincin ya shiga sannan wata ƙasar kuma ƙasar amurka ita take taimaka mata da sauran ƙasashen turawa da su a fili in suka fito abin da suke faɗa za su ce ma ba sa tare da wannan abin amma wallahi ƙarya ne jiragen makamai na ruwa da na ƙasa da na kaza kullum suna tafiya suna sauka a Isra'il da makamansu ake kashe mata ake kashe yara ake kashe musulmi ake kashe wanda ba sa so daga cikin abin da ya faru mafi muni da yake nuna kaskanci na musulmai a wannan abin da yake faruwa a can tun da suka zo yanzu kusan babu wani masallaci a tsaye a cikin Gaza gaba kin aka ce Gaza ba gari bane yanki ne gaba yanki tunda babu wani masallaci da ya saura tsaye an kashe an kashe mutane masallata suna sallah an kashe su suna jiran sallah amma da aka kai hari a coci guda aka kashe mutane manya-manyan su daga misra da wasu kasashe suka shiga suka je domin su jajanta kasar isra'ila ta fito ta bada hakuri akan abin da ya faru ta bada hakuri akan coci guda daya da ta taba amma sauran masallatai da ta rusa ɗaruruwa masu tarin yawa wannan da mutanen da ta kashe ta kashe banza sai dai man haɗu a gaban Allah ranar tashin alkiyama wannan shi yake nuna maka wallahi ko mun yadda ko ba mu yadda ba musulmai ba su da shugabanni da suke kare musu addinin Allah madaukakin sarki in ba haka ba ina suke lokacin da ake rusa masallatai ba su je sun jajanta ba ba su yi magana ba su yi kaza ba wai musulmai suna da shugabanni 57 Allah subhanahu wataala ya shirye Allah madaukakin sarki ya kara mana daraja Allah ya ƙara mana kariya don wa masu daraja yana daga cikin abin da yake bakanta zuciya abin nan da yake faruwa cewar wannan yunwar da aka kirkira da kishin ruwa da mutane da suke mutuwa maganar da ake sama da mutum 115 suka faɗi suka mutu da yunwa to wannan yunwar ɗan adam ne fa ya kirkira inda ga masu ba da taimako sun ce suna da abincin da za su bai wa mutum miliyan ɗaya na wata hudu babu katsewa kar wani abinci ya shiga sannan wannan abin yana faruwa a gaban idanun duniya babu manya da za su hana sannan na uku wai a karni na 21 ake yin wannan inda mutum zai karanta a tarihi cewar an yi wa ɗan adam haka lallai da mutum zai yi mamaki amma a karni na 21 karnin da ɗan adam yake cewa ya waye ɗan adam yake karairai yake alfahari da ilimi da sauransu a cikin wannan karnin ake haka sannan da yawa daga cikin kasashe manya da ya kamata a ce sun hana da makamansu ake kashe mata da makamansu ake kashe yara da taimakonsu duk ake wannan barnar sannan abin da ya fi wannan muni duk waɗannan kace kafirai ne suke yi dama Allah madaukakin sarki ya fada in suka cin muku ba za su raga muku ba in ya tsafukum ya kunu lakum a'da'an amma abin haushi a kewaye da waɗannan musulman da ba su da abinci ba su da abin sha ba su da magani ta kai ana yi wa mutane ana yi musu aiki ba tare da an kashe wato ba tare da an yi allurar anesthesia ba haka ake yi mutum aiki yanke kafa yanke hannu da sauransu ta kai ga haka Allah madaukakin sarki da tudu to babban abin bakin ciki anan shine wai akwai kusan musulmai akwai musulmai kusan miliyan 150 a wannan kewayen ko wajen 130 zuwa da 40 a wannan kewayen a ƙasar misir kai akwai musulmai kusan mutum miliyan 111 a kusa da su kilomitoci 'yan kaɗan na garafa ta tsallaka ka shiga gaza kilomitoci ne 'yan kaɗan waɗannan miliyan 111 suna ci suna sha amma kilomitoci kaɗan ta su mika taimako ga 'yan uwansu sun kasa domin wasu shugabanni azzalumai wasu baka san ma me zaka faɗa a kansu ba Allah madaukakin sarki da ta da mu ya shirye da mu su ne suka hana su amma kuma a baya can 2009 zuwa 2011 duniya ta ga lokacin da aka taba musu duniyar su ai sun fito sun kifar da wata gwamnati a wajen amma wajen taimakon ƴan uwansu kowa ya zauna a gida ya ce an hana shi saboda haka babu abin da zai iya yi to malamai sun ba da fatawar cewar duk musulmin da zai iya yin wani abu da musulmin da aka haɗa baki da shi aka yi takunkumi akan mutanen gaza aka hana shigar musu da abinci da wanda ya tare da wanda ya taimaki yahudawa dukkan su shuraka'u ne wato sun yi tarayya a cikin duk jinin da ya zuba da kuma duk mutumin da ya mutu kuma addinin musulunci ya riga an sani duk mutumin da ya tare wani mutum ya rufe shi ya hana shi abinci ya hana shi abin sha har ya mutu da yunwa malamai suka ce haka za a kashe shi shi ma rufe shi za a hana shi abinci a hana shi abin sha har ya mutu da yunwa sannan wanda ya taimake shi shi kuma akwai ɗaurin rai da rai a kan shi an ba mu labari cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewar dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin sajanatha wata mata ta shiga wuta saboda kyanwa da ta tare kyanwa da tarihi sama da shekaru wajen sama da 18 aka yi ta kunkumi wani bangare na mashiga zuwa Gaza yana hannun Isra'il kusan mashiga shida daya yana tsakanin Isra'ila da Misra amma ta gefen Misra ma Misra ta ki ta bari wani abinci ya shigo ta gefen Jordan akwai inda abinci zai shigo amma san isu bane abinda zai baka mamaki dangane da waɗannan shugabannin musamman Jordan lokacin da mutanen Yaman ɗan Shi'a na Houthis suka yi takunkumi suka ce ba jirgin ruwa da zai wuce ta Babul Mandab mashigar ruwan Yaman ba inda Isra'ila zai je suka ce ba su bari ya wuce ba sai ya zama su ma an katse musu wani abu na abinci da sauransu sai an yi zagayen da ya kai kusan karin sati biyu kafin jirgin ruwa isa Isra'ila abin da zai baka mamaki abin bakin ciki gwamnatin Jordan an samu tana shigar da abinci cikin kasar Isra'ila amma sun kasa shigar da abincin nan sai a kwanakin nan domin yaudarar musulmai sun sake da wasu 'yan motoci sun shigo Allah subhanahu wataala ya datar da bayan Allah duk wannan me yake karantar da mu hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam da Tauban ya rawaito Imam Abu Dawud ya fitar cikin littafinsa yace an yi kusa al'ummomin sai taron dangi akan ku kamar yadda masu cin abinci suke kewaye akwashin su karshen hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a tsakiyar sa sahabbai suka ce saboda karancin mu ne ya manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a walakinnakum ghuta'un ka ghuta'i sai a'a sai dan kun kasance dai taron tsintsiya ne ba shara kuna da yawa ana cewa musulmai sun zarce mutum biliyan biyu musulmai su ne kwatan wannan duniyar amma ba sa iya sawa ba sa iya hanawa domin sun bar Allah subhanahu wa ta'ala shugabannin sun ki su aiki da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala su kuma sun ki su tirsasa musu Allah madaukakin sarki da tadda ɗan uwa masu daraja yana daga cikin abin da za a koya saboda lokaci wannan shi yake nuna maka cewar wannan duniyar ana gudanar da ita ne kamar irin dokar da take daji kawai mai karfi ya cinye wanda ba shi da karfi kuma babu wanda za su hana wannan zaluncin turawa suke yi da manya-manyan kasashe in banda musulmai idan sun yi karfi sun jagoranci wannan duniyar ya tabbata a tarihi cewar musulmai ba sa bari a yi zalunci ba sa bari a zalunci wanda ba musulmi ba ballanta nama wani ya yi batan kai ya zo ya taba wanda yake musulmi saboda adalci da umar ibn abdulaziz ya yi a zamanin mulkinsa shekaru biyu da watanni sai da aka rasa taraka sai da aka rasa talaka a cikin kasashe na musulmai sai da aka koma ana yau da dukiyar ƙarshe aka ce mai baitul mali ya cika an je tura kofar ma aka samu dukiya ta tare kofar baitul mali ta kasa rubuwa saboda kuɗi ya tare sulalla irin na wancan lokaci ya ce a ɗiba a je a sai hatsi a zuba a kan duwatsu na ƙasashen musulmai domin kada a faɗa a tarihi cewar wani tsuntsu ya zo shawagi ya zo kiwo ƙasashen musulmai ya rasa abincin da zai ci hatta kai ga haka wannan bawan allah da ya bar duniya aka ce duk adawar da take tsakanin musulmai da waɗanda ba su ba a ƙasashe na turawa na wancan lokacin da ake cewa rome a cikin littattafanmu na tarihi aka ce sai da su ma wasu su manyan suka yi makoki na kwana uku suka ce matar yau marabin sada yau mutum na gari ya bar duniya sai misali na ƙarshe da zan bayar lokacin da aka kifar da daula ta musulunci a andalus spain da wani yanki na portugal a yanzu sama da shekaru 800 da suka wuce da daular daulatul muwahidin ko ɗaya daga cikin daulolin musulunci da take da headquarter a nan morocco aka tafi da jiragen ruwa afwan daula Usmaniya ta Turkiya aka tafi da jiragen ruwa za a ɗebo musulmai da ake musu kisan kiyashi a can ka duba musulmai sun shekara sama 800 ba su kashe kowa ba ana sai wanda ya cancanci kisa amma su damar da suka samu suka ci gaba da kashe musulmai khalifa ya tura a je a ɗauko musulmai ko sultan a wancan lokacin da aka je sai aka ga ai bayan musulmai ana kashe hadda yahudawa ya ce a haɗo da waɗannan yahudawan a zubo su a jirgin ruwa a taho da su shine tarihin yahudu a nan cikin anadol ko kuma cikin turkiya daga cikin waɗannan yahudawan aka samu wani jikansu shine ya zo ya kifar da daular musulunci a 1922 wannan shi ke nuna maka musulmai su kaɗai suke iya hana zalunci cikin wannan duniyar su ne suka samu dama ba sa zalunci shi yasa aka ce sai duk yadda za su sai da gwamnati ta musulunci domin a tsaida adalci amma kullum aka zo ana maka magana sai ana maka musulmai sune yan ta'adda musulmai sune kaza ana tsoratar da mutane da shari'a ta Allah subhanahu wataala wani malami yace da za a baiwa musulmai irin haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya baiwa kafiran amana a cikin daular musulunci yace da musulmin yanzu ya ji dadi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi